والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابا a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wanda muke yi a wannan masallaci na ake Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin Azare jihar Bauchi a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyyah على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تعليق فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى أيو زام تجبا دقا إن دمك فيا أدرسينا درسينا تقوى زام تاكي درسينا تقوى bayan mun kammala bayanai dangane da shugabanci da shugabanci ko sarauta wanda aka yi a ƙasan iraki kamar yadda ya ba da unwani ya ce almulku bilhira to yau kuma za mu yi almulku bisha mulki a ƙasan sha kafin bayyanan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يتي في الأهل الذي ماجت فيه الأرب بهجرات القبائل يتي أزامن دا لا ربا واسك غوريو da hijira iri daban-daban kamar yadda makaranta a can baya kabilu da yawa sun watse sun bazu a ƙasashen yemen da ƙasashen ainihin siriya kan da ƙasan iraki don waɗannan su ne manya-manyan ƙasashe a wancan lokaci kun ga ba su shiga ma iran ba na farisawa sai dai su suna da ƙarfin mulki sun mallake su ba su shiga ƙasar rumawa ba amma suna da ƙarfin mulki sun mallake su waɗansu larabawa kuma ka ce hatta afirka sai da suka fallako ruwa saboda neman inda za su yi kiwon dabbobinsu ko neman inda za su samu zaman lafiya da natsuwa ko kuma neman inda za su kwantar da hankalinsu musamman ma waɗansu suka ce bayan sailul arim ya ɓarke wato saddul ma'arif ya fitar da sailul arim shine ambaliyar ruwa saboda haka sai yi ta kora su suna ta gudu suna ta gudu waɗansu suka halaka waɗansu kuma da suka ga ruwan ya tsaya suka tsaya inda ainihin Allah ya tsayar da su bayan sun gama shan wahala saboda haka wala Allah saboda haka ne ma muka samu larabawa a Najeriya muka samu laraba a Najeriya wasu larabawan kuma da suka shigo saboda abin da suka yi duhu za ga mutum gashi fari sallan ma ya yi duhu saboda mai saboda tsabon wahalar Najeriya ba mamaki yayi ba mamaki tunda abu ya tarwatsa su kaga ba mamaki in aka zo aka ce wane tushensa asali can larabawa ne ba za a ce ba haka bane amma dai ka ce tushenka ka ce zuriyan annabi ne kana nan baki irin mai bakin ido wai zuriyan annabi sharifi to wannan kan akwai shakku a ciki saboda haka ku ji tsoron Allah masu faɗin haka eh na'am ma jat fihi al-arabu bi hijratin bi hijratil qaba'il shine hijra na ainihin kabilu daban-daban sarat butunu min quda'a shine aka samu waɗansu ɓangarori na zuriyan kuda'a ɗaya daga cikin manyan kabilun da makaranta su a can baya suka tafi ila masharifi sham zuwa ɓangarorin ƙasan sham wa sakanat biha suka zauna a wurin wa kanu min bani sulaihi bin hulwa musamman ma wanda suka fito da kabilan sulaihi bin hulwa hulwa allazi minhum banu da'jam bin sulaihi wanda a ciki an samu banu da'jam aka samu wani ɗansa guda ɗaya yayi zuriya barkatai kamar yadda ake samun sarakunan mawada sarakuna a da ko dattawa ko masu hali kaga mutum yana da mata guda hudu kuma kowace ta haifa masa ‘ya'ya goma sha biyar biyar in ka haɗa sau hudu nawa eh to yanzu wannan goma sha biyar biyar ya sha biyar biyar mata hudu kuma wani abin mamaki sai ka samu kafin ya bar duniya a kai shekara casa'in ko ya tsufa da matansa ko wata matan idan ta rasu ya sake auren wata amma yanzu yana jin wanda ya ritaya mai shekara sai yana iya tabuka wani abu kuwa a Najeriya nan eh mutum ya yi ritaya yana haihuwa wannan koran kashi da zai samu tambaya tun da mutum ya yi ritaya kai shekara sittin da wani abu ai kamar duk karfi ya riga ya kare ina mutum zai iya tabuka wani abu amma mutanen da za ga shekara sittin sittin da biyar matarsa tana rasuwa wanda mai yiwa shekarar ta bai wuce hamsin ko abin da ma zai sake aure wata mai shekara sha biyar ko ashirin to kagan Allah ya masa tsawon kwana zuwa shekara casa'in sai ka ga ita wannan matan ita ma ta haifi yaya tun da na ga mai shekara tamanin ya haihu tamanin ya haihu saboda haka sai ya haifi a lokacin last born ɗinsa mace ce tun da ba zan faɗi suna ba zan faɗi abin nan ba ita ce ta waje shekara tamanin ana samun su a wurare daban-daban saboda haka da ya haife ta sai ya kasance wasu jikokinsa ma sun girme ta jikokinsa ma sun girme ta ai kaga ikon Allah ke wai ina kwatanta da ne yadda ake samun a gida ɗaya sai ga sun samar da gari guda amma yanzu kan ko magi ne ko kafi zabuwa ne ko menene eh dun dai ba tsaba family planning bane ne daga mutane ba sa haihuwa da yawa sannan kuma kai dan uwana talaka kar ka je an faɗi haka ka je kai ta aure aure a ce ga wata bazaura mai saurin haihuwa ne ka je ka yayi ko ko ba za ka iya ɗaukar responsibility din su ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi daga ciki mai annabi yace ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi to problem din da muke samu a yanzu shine zai ga talaka akwai karambanin ya aure kuma ya san ya aure ba mamaki matan duk shekara sai sun haihu to da me zaka ciyar da su sai an zo ana zaune a majalisa gindin bishiya ko masallaci yana buga kirji shi matarsa kaza ne ƴaƴansa kaza ne amma fa yadda suke cin abinci bai sani ba to ko kana kwamitin masallaci ina ruwan Allah da wannan haƙƙin da ya ɗora maka baka sauke ba eh ko kana shugaban izala ko na ina ne haƙin da Allah ya ɗora maka baka sauke ba a yin kaje za ka yi bayani saboda haka yin ka lura da irin waɗannan abubuwa amma a da in aka samu mai mata hudu kowace mata ta haifi goma sha biyar biyar kun san ma nan ɓangaren a yanzu akwai mata suna haihuwan ƴaƴa goma sha me yasa na da suke haihuwan goma sha yanzu ba sa haihuwa ya kai haka kaga duk bambancin da ake samu to mutumin da yake da mata hudu kowace ta haifi sha biyar kaga ya samu sittin kenan ƴaƴansa kawai to da mazansu da matansu idan sun yi aure suka haihu nawa za a samu kaga suna da yawa to shi yasa in ka ji ana ce duriya kaza wannan ba abin mamaki ba ne har ƙarshe su zo su fantsamu waɗansu ma ba san waɗansu ba saboda yawa har a haka ne ake samun yaki wannan sai ya yaki wannan wannan ya yaki wannan su a da saboda tsaban yawa da aka yi wani ma ya manta da alakarsa da wani sabanin na yanzu wanda za ga uwa ɗaya uba ɗaya suna faɗa akan siyasa a banza da wuce ko akan duniya Allah ya kyauta to wannan zuriya alladhina minhum banu da'jan دجعم بن سلي المعروفون باسم الدجائمة وان ake kiran su zuriyan addaja'ima fa sana'ahum ar-ruman da yake suna da karfi da mulki wato irin wanda Allah ya ba su ruwan mulkin nan ne to sai rumawa suka yi amfani da su li yamna'u arbal bariyati min al-aba domin su hana larabawan da suke kan tuddai kada su rinka wasa da makamai saboda balarabe ya samu makami bala'i yasa yanzu bala'o'i suka yi yawa a kasashen larabawa da yawa waɗanda ba su da shugabanci su kuma ba Allah suke bi ba wal yakunu uddatan diddal fur domin su kasance udda wato kaman makamai ne katanga ko kuma kariya wato saɓanin farisawa kullum muna jaddadawa har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana akwai mulki guda biyu a duniya wannan na neman ya karye wannan wannan na neman ya karye wannan manzo Allah ne da yazo Allah ya baki dama a musulunci aka karya su ne farisawa da rumawa farisawa da rumawa shi yasa zaka ji sunan su available a ko'ina wa wallahu minhum malikan saboda haka daga wannan guriya ta da da'ima suka yi ta wato mallakan larabawa ta nada musu sarakuna daga wannan kabila thumma ta'aqaba al-mulku fihim sinin aka samu mulki a cikin su na tsawon shekaru wa min ashari mulukihim daga cikin mafi shaharan sarakunan su akwai ziyad bin al-habula wa yuqaddaru zamanuhum kuma ana kaddara zamanin su min awail al-qarn al-thani al-miladi wato farko-farkon karni na biyu na haihuwar annabi isa alaihi salam ila nihayatihi takriba wato zuwa ƙarshensa a takaice kenan wanta had wilayatuhum sai dai kuma shugabancin su sarautan waɗannan mutane addaja'ima ya kare ne ba da kudumi ali gassan bayan zuwan zuriyan alu gassan su ma larabawa ne kun san wani in ya zo wani yana barazana wani yana zuwa sai ga an nemi wancan din na rasa dama haka ne ko shugabanci ko wanda Allah yake ba su ruwan shugabanci in dai suna waje to fa dole sai an dauko daga cikin su in ana son abu ya daidaita eh saboda haka wani yana dan baza capacity sa sai wani mai mo capacity zan hail shi kuma yazo daga baya to kaga ya za a yi kamin a hankara wancan mai dan baza capacity sai a nemi shi a rasa ya bata ba to dama haka abubuwa suke addaja'ima sun zo sun yi sarauta sai ga kuma alu gassar wanda su suka karba ko da dabara ko da yaƙi ko da ƙarfi su ne ake kiransu mulukul gasasina su ma sun yi suna aino na wanta had wilayatuhum ba da qudumi ali gassan allazina galabu addaja'ima waɗanda suka rinjayi kabilan daja'ima alama biyadihim a bisa abin da ke hannunsu wanta tsaro alaihim suka samu nasara a kansu fawallatumin rumu mulukan ala arabisha saboda haka sai rumawa suka ainihin naɗa su sarakuna bisa larabawan sha ku duba ku ga cin amana shi yasa a yanzu duk jam'iyyar da ta karɓi Najeriya sai kaga sun samu collaboration da turawa a ka'ida in ka samu jam'iyyu guda biyu ko guda uku za ka samu manifesta nasu daban-daban ne kowace da irin aƙidanta da abin da take so ta tabbatar ba rudun da aka shiga ba don an shiga rudu da yawa amma a ka'ida kowanne da manufansu to yanzu haka zo aka ce ba apc tana mulki a najeriya ba to amerika da ingila da ina ne za su goyi bayan su to inda za a zo a yi zaɓe pdp ta zo ita ma tana mulki to amerika da ingila da ina ne za su goyi bayan su idan an zo an yi girgiza an yi girgiza sai afga suka karba su ne masu adda ko ko gatari ne ko zakara ne eh ko elfi masu wuta ma ko da kona najeriya ma za su yi misali eh su ma za ga amerika da ingila da ina ne sun goyi bayan su me yasa wannan tuntunin an daɗe ana yi saboda mai saboda mulkin zalunci su in za su samu biyan bukatunsu shi kenan ba abin da ya dame su dalilin da ya sa wani lokacin yan siyasa su ma suke shiga cikin hauma hauma kenan saboda kana nan ka fita ka shiga nan ka fita ka shiga suna ce babu akida facewa babu akida wannan ya gwada mutum yana son ya samu mulki ne sai dai in a ɓoye kana da kyakkyawan manufa in ba ka yi wannan ya wace ya wace ba ba za ka yi dace ba amma kuma mafiya yawa ba haka suke ba yayi ba haka suke ba saboda haka duk wanda ya hau idan suka ce ga interest din mu zaka kare mana kaza man fetur din nan ga yadda ake sayarwa zaka ci gaba da sayar mana kaza kuma ana karya farashin kaza ka ce ka amince to za ku barka komai munin manufanka inda mutanen ƙasanka za su yaƙe ka su kuma za su sayar maka da makamai har kyauta za su baka don ka murkusa mutanen ƙasanka ka dawwama kan mulki kana ɓalle musu kuma za su juya maka baya to irin wannan ne su ma rumawa abin da suka yi kenan suna tare da da ja'ima da haka zaka bi karfin su sai suka ce a to ku ku ne mutanen mu ku zo mu yi aiki da ku saboda tsaban munafinci Allah ya kyauta wa kanat qa'idatuhum saboda haka helkwatan su ta kasance madinata busra madinata busra ولم تزل تتوالى القساطين على الكعب saboda haka zuriyan gasa suna ba su gushe ba suna shugabanci kam bi sifatihim ummalan amma fa a matsayin su kamar ma'aikata ne li mulukin rum za ga su ga su kamar sarakuna ne amma ina ba su da fawa sai kwatan kwatin irin namu irin namu za ga tawaga ana ta tafiya amma gwamna sai ya juya in yace juya daga inda kake gwamna yace ma sarki juya juyawa zai in kuwa bai juya ba to daga wajen sai dai a yi lokacin rake eh ku yara ba ku san ina ne lokacin ba don ba za ku gane zancen ba sai kun koma kun karanta tarihi amma kaga dattawa sun gane sun yi dariya gwamna ya baka umarni ka ce kaza a shikenan daga wajen kawai za a tube ka kuma ana tube ka ba za ka kamar ka a kasar ka ba haka aka yi ta yi masarakuna a lokacin can bakin ruwa za a kai ka tunani ya karasa ka in Allah ya sa ma wani ya koma ya zama gwamnan Allah shi kenan ko an zo an tarara kin gwamnan an tarara kin sa shi kenan sai ya baka dama ka dan koma wani waje daban eh wannan kenan saboda haka ga safinawa su ne suka yi ta shugabanci amma a ƙarƙashin mulkin rumawa wato indirect rule kenan hatta kana waqa'atul yarmouk har sai da aka je yakin yarmouk yakin yarmouk din nan na musulunci ne za mu same shi can gaba shekara ta ainihin goma sha uku da hijira wan qala lil islami akhiru mulukihim ƙarshen sarkinsu da ya ga musulunci ya zo ya same shi carab sai ya karbi musulunci shine jaballa bin al-ayham fi ahadi amirul mu'minina a zamanin amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu to wannan shine karshen mulkin su al-imara bil hijaz sai mulki a kasan hijaz musamman makka kun ga ya mazo da mu kenan ya fara daga nesa ya dawo kusa waliya isma'ilu alaihi salam da amata makka annabi Ismail alaihi salam ya karbi jagorancin Makka wa wilayatal bayt da kuma jagorancin ɗakin Allah tula hayatihi duk tsawon rayuwarsa dama annabi ba jayayya da shi a kwarai da gaske annabi ai ba jayayya da shi duk wanda ya jayayya da annabi ba zai kai labari balle kuma manzo to tunda a dalilinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da rijiyar zanzan aka sake gina ɗakin kaba garin ya sake hayayyafa to sai ya kasance shine wuka shine nama sai abin da ya fada a makka har ya ba duniya wa tufiya ana ganin Allah ya karbi ransa ne wa lahu mi'a wa sab wa salasuna sana ana ganin yana da shekara 137 137 eh tarihi ya tabbatar da cewa ana samun ko a zamanin annabi a cikin sahabbai ko wanda suka kai shekara 120 wani yayi 60 a jahiliya ne kuma 60 a musulunci amma ba rufe kofa ba sai dai annabi ya ce amaru ummati shekarun al'ummata zakanin 60 da 70 ne in ka je 60 ko kayi ritaya ko baka yi ba ko me kake yi dokari zina musamman yin akwai cuwa-cuwa cikin al'amarinka ka zina ka gyara saboda duk wanda ya kai shekara 60 fakat azar Allah ilai Allah ya gama yanke masa hambari don a ce yaranta a ce ganganci duk babu babu to kaga mutumin da ya kai shekara 60 ya zo ɗari? mai yiwa da lafiyarsa da hankalinsa yana ɗan daddogarawa to in bai zamo wanda zai shiryar da mutane ya musu jagoranci ko ya daidaita al'amarinsu ba ai ba zai zama maɓarnaci ba a ce a siyasa yanzu a kulla siyasa in nemi shawarinsa ai ya gama lalacewa ya gama lalacewa ko kuma wani tsohon darekta ne ko famanan sakatare ko wani ofisa in ana son a fatar da waɗansu miliyoyi sai a zo a nemi shawarinsa bayan ka je gargara ka na yi gargiru ya je gargara sauran kaɗan ya tafi to Allah ya kyauta amma ba a toshe kofa ba mutum zai iya kaiwa shekara ɗari shekara ɗari da wani abu sai dai abinda muke gani a yanzu in mutum ya kai waɗannan shekaru sai ka samu ya zamo nauyi wa iyalansa to a irin wannan wuri ne musamman ƴaƴa Allah yake jarabtan su da iyayen saboda duk uban da ya kai shekara 90 ko 100 ko 100 da wani abu ko a ce kuwa ƙarshe ma sai an fito da ita hantsi idan hantsi ya yi sai an shanya ta don ana samun haka saboda tsaban shekaru da lalacewan ƙashe sai an fito da tsofin an shanya su a rana sun ɗan sha rana tukuna in ba haka ban haka ba su a ɗaki warin mutuwa za su kai to ga ƴaƴansu kowa da gidansa da abin nan kowa ya kama gabansa yaushe za su zo su dinga zama 24 hours amma kun sani cewa in suka bar iyayen sannan suka wulakanta in suka je lahira sai Allah ya tambaye su wato abu ne ya juya da an kula da kai to yanzu kuma kai ne mai kulawa da su idan baka yi haka ba kuma to baka sauke haƙi ba to shi yasa kowa idan har ya kasance yana tare da iyayensa sun tsufa to yayi iyaka kokari wajen kyautata musu eh koda suna takura ki ya danna zuciyarsa domin fada ma illa ne fada ma illa ne amma da za a bude zuciyar wani sai ka samu yana Allah Allah baban ma ya rasu ko maman ma ta rasu saboda me saboda tsaban sun zamo liability to amma ko baka isa ka fito ka fada ba saboda lokacin da kake yaro baka da lafiya ciwon agana ya kama ka agana ne yake fada ko wanda za ga mutum kamar zai mutu amma kuma iyayen suna hop suna da hop suna hopin din Allah ya warkar da shi saboda haka sai yi taka zanzan na'am thumma waliya sannan bayan annabi Isma'il alaihi salam sai aka samu wanda ya karbi shugabanci wahidin mutum ɗaya wakila isnani min abna'i mutane biyu daga cikin yayansa akwai nabi thumma qaidar wa yuqalu al akas ana ce qaidar thumma nabi thumma waliya amra makkah ba'dahuma wani abin mamaki waɗannan yaya guda biyu bayan su kowa ya riga ya watsa ya shiga inda zai shiga sai wanda ya karbi mulki shine jadduhuma kakansu wanda ya haifi mahaifiyarsu shi ya karba to ana iya samun haka a gida kun ga gidan annabi ne saboda Allah tabaraka wataala zai wani hukunci sai ba samu waɗanda za su karbi shugabanci ba lokaci saboda haka kakansu sai ya karba shine mudad bin amru al-jurhumi saboda haka sai abin ya koma hannun jurhum su wane ne jurhum su ne ƙabilan da suka fito daga ƙasan yamen na larabawa sun saba bi ta jikin makka ba sa ganin alaman komai a lokacin da suka ga alama suka je suka bincika shi ne suka samu annabi ismail yana yaro ƙarami da mahaifiyarsa ga kuma rijiyar zanzan kawai sai suka ji zuciyarsu ta kamu da son zama a wannan wajen shine suka ce mata za su zo su zauna tunda a lokacin annabi Ismail shi bai girma ba bai san menene yake ciki ba ita kuma ta ce na ba ku dama ku zo mu zauna a nan amma la haqqa lakum fil ma'i tunda wannan ruwa shine jigon rayuwa to ba ku da haƙƙi ba ku da magana kun ga kenan Allah ya ba ta basiran cewa duk abubuwan na hannunta kaman tanadi take yi matsanta shi ma ya zo ya biyo baya eh ai kamar misalin a ce yanki ne na man fetur da kaga akwai man fetur sai kace kai ma zaka zo da kace eh ka zo ka zauna amma baka da ta cewa akan man fetur din in ka yadda shi kenan to kaga in ka zo ka zauna da sannu da sannu kana gane abin kana dan shiga da sannu da sannu kai ma kana na sai a zo a ce kana cikin masu fana aji ko ma ka karɓe abin da dabara ai da dama daga cikin sarakuna waɗansu karɓewa suka yi da wayo daga wajen asalin waɗanda su ne tushen abin eh sai ayi hakuri don karatun yana mana fade-fade da yawa amma dai dole a faɗa na to kakansu ya karba fantakala ta'amatu makka ila jurhum saboda haka sai jagorancin makka ta koma hannun ko ya koma hannun kabilan jurhum wa zallat fi aidihim abin ya kasance a hannayensu wa kana li auladi isma'ila marqadun mutara amma su ƴaƴan annabi isma'il ana girmama ana girmama su suna da matsayi abin girmama limali abihim min bina'il bayt saboda kullum ana ganin mahaifinsu shi ya gina ɗakin kaba ولم يكن لهم من الحكم كي amma dai wajen tattar da hukunci ba su da komai sai dai ana girmama su inda suka je za a girmama su kaza kaza wa malati tuhur wal ayyam haka samu zamani da kwanaki suka shuɗe wa lam yazal amru auladi isma'ila alayhi salam da ila la yuka al'amarin ƴaƴan annabi isma'il sai ya kasance matacce ko maganan su ba a yi kai ka ce ma an manta da su gaba daya saboda ba wani fitacce babu wani fitacce a cikinsu hata da'ufa amru jurhum ana cikin haka har sai da al'amarin jurhumawa da suke mulkin makka yayi rauni qubayla zuhuri buktanasa kafin bayyanan wani sarki buktanasa shi kuma da yaga jurhumawa yaga zai iya lakube su shine kawo hari ai buktanasa yana daga cikin wanda suka kawo hari makka domin ya yaƙi turkumawa don haka abraha ba shi ne fara kawo hari maka akwai bukta nasar sunansa ma ya shahara cikin tarihi na wa aka za najmu adanana a siyasi a lokacin ne tauraruwa ta kabilan adananiyawa zuriyar annabi ismail na shugabanci ya fara ya ta'allaku fi ukurki sama'i makka ya fara ɗan kyalkyali a sararin samaniyar makka saboda an samu wani mutum guda jaru wanda ya fito na fito da buktanarsa منذ ذلك العصر sun wancan zamani bi dalili ma ja'a saboda abin da yazo bi munasabati gazwi buktanassar lil arab wato da wannan buktanassar ya kawo yaki malarabawa fi zati irkin a wurin da ake kiransa zati irkin kusan za su yi rikin a musulunci amma yadda shi ya zamo mikati ne daga cikin mikati na aikin haji ya sa mai wannan littafi ya yi hikima a can baya an bata mana wurare da kabilu wanda in ka je cikin hadisi kana karantawa cikin sauki za ka fahimci hukunci za su irkin din nan mikati ne na ahalul iraq wanda ya fito daga bangaren iraki to za su irkin shi ne mikatinsa mu kuma namu ina ne eh aljuhfa wanda aka ce ruwa ya mamaye wajen sai aka je kusa da wajen aljuhfa sai aka je aka samu wani waje akwai mikatin da suka gina sai dai mu ba mu cika bin wajen ba saboda mafiya yawan 'yan najeriya sukan wuce ne birnin madina don ka wuce birnin madina to mikatin mutanen madina ya zama wani aka shine zulhulaifa ba zamanin annabi ƙauye ne amma a yanzu kuma unguwa ce a cikin gari abin ya haɗe ga ya lamlam ga karnul manazir duk waɗannan mikate ne wurare ne na to an yi yakin a zata yarke fa inna qa'idal arbi fil mawqi'a jagoran larabawa a wannan lam yakun jurhamiyyan bai kasance daga kabilan jurhum ba su suke mulkin makka amma sun tsorata bal kana adnanu nafsuhu sai aka samu adnan daya daga cikin zuriyan annabi isma'il shine jagoran wannan yaki to yadda ya ci nasara to sai kuma tauraruwansa ta fara haskawa eh haka ne to wannan yana karantar da mu cewa duk gidan da kaga sun yi shiru to wata rana hukuncin Allah za ga wani ficecce guda daya yana fitowa kuma zai fitar da gidan da ba su kuma gidan da suka shahara sai ga Allah ya kashe harkarsu ba an ce al'ilmu ya fa'u baitar la'ima da lahu wal jahalu ya haɗimu baitar isti wal karami kaga ilimi yana daga gidan da la'ima da lahu wato gidan buka shine la imada lahu wal jahlu amma kaga jahilci ya hadimu baital izni wal karam gidan da aka gina ki concrete to karshe za a wayi gari gidan ya rushe duka to kaga an kawo misali da ilimi guda daya wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa na rayuwa da yanzu kullum muna gani sai ga ga shugaban ƙasa nan waye ubansa waye uwarsa su waye kakanninsa sai kaga gwamnan an zo ana bincike waye ubansa waye uwarsa su waye kakanninsa sai ga wani mai kudi ya zo a za a yi dogon bincike ma sai a ce ku dakata ya isa haka shi ma karan kansa bai san uban kakansa ba saboda a wancan lokaci ma sun bata gaba daya za ka samu mai kudi da ya mallaki kudi na bala'i in ka bincika sai ka samu kakansa har ya mutu yana gadin firamare mai kudi zai gadin firamare ne misali fa kenan to haka abubuwa suke na hannu kasar na bai na huma ikatahun filhayatun duniya wa rafa'ana ba zahun fauka bagin darajatin ya taƙi da ba zuhun ba'adan sukuriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un نعم وتفرقت بنو أدنان to sai aka samu ‘ya'yan banu adnan sun ɗan rarrabu eh sun ɗan rarrabu ilal yaman zuwa ƙasan yamin tun da sun ɗan samu walwala shi ke yanzu kuma ko ina kowa zai iya zuwa inda gazuwa ce bukta nasar a saniya o yayin yakin bukta nasar sun bayan sun ci nasara a kansu sun kore ki sai ya sake shiryawa daga baya sake dawowa sana a shekara ta kamsu mi'atin wa sab'in wa samanina qabla al-milad wannan fa shekara ɗari biyar da ainihin tamanin da bakwai kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam wa zahaba barkhiya shine aka samu wani bawan Allah ana kiransa barkhiya sahibu yarmiya annabi al-isra'il al-isra'ili wato mutumin yarmiya shine armiya da Hausa muna ce armiya ko armaya wani annabi ne daga cikin annabawan bani isra'ila sai ya tafi bi ma'addin ya tafi da ma'ad ma'ad yana daga cikin ƴaƴan adnan saboda haka sai ya gudu da shi domin saboda mai saboda bukta nasar ya ce waye jagoranci wancan yaki to in ya same shi ko ya samu zuriyarsa sai ya gama da su gaba ba za a samu wani ya yi jagoranci ya ce zai fada da shi ba shine sai aka dauki ma'ad sai aka gudu da shi ina aka kai shi ila harran min kan aka kai shi kasan sham harran falamman kashafa daktu buktanasar yayin da matsin buktanasar ya janye raja'a ma'ad ila makka sai ma'ad ya dawo binnin makka domin mazaunin sa kenan mahaifansa kenan falam yajid min jurhum sai dai bai samu daga kabilan jurhum ba illa jawshan bin julhuma sai jawshan bin julhuma fatazawwaja bi ibnatihi mu'ana sai ya auri ‘yarsa mu'ana tunda su ne suke ɗan mulki mulkin bai da ƙarfi amma dai su ne fawala da lahu nizar sai ta haifa masa nizar karfa kumanta daga ma'ad sai nazar ainihin duriyar manzon Allah ba ke sallallahu alaihi wa sallam ana faɗa mana kakanninsa na 20 da wani abu ko na goma sha wani abu na can sama su ne yake ambato mana anan wa sa'a amru jurhum al'amarin durhum ya yi muni bi makka da ba da zale a birnin makka bayan haka wadakat ahwaluhum halinsu ya yi matsatsi fa zalamul wafidina ilaiha suka rinka zaluntan waɗanda suke zuwa ɗakin Allah alhali ɗakin Allah tun a wancan lokaci Allah ya ce mun sanya ɗakin Allah masabatan linnasi wa hamla kusan masabatan linnasi shine duk wanda ya je makka sau ɗaya ya ga ɗakin Allah to sai ya ji ransa ya kwallafu a kai fiye da da yana son shekara mai zuwa ma ya sake dawowa sai dai wawa amma in mutum yana da hankali wallahi in ka ga ɗakin kaba sau ɗaya to fa za ka so a ce duk rintsi sai ka dawo wa amnan sannan kuma ga aminci duk yaƙe-yaƙen da ake a can gefe a ƙasashen larabawa ba a yaƙin mutanen maka amma wata jarrabawa da aka samu munin mulkin su sai Allah ya gwada musu ya kamata su gyara shine bukta nasar ya ɗauko hari amma duk da haka bai karaso maka ba don Allah bai bar shi ya karaso ba yasa shekaran da za a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai abin da ya faru kenan Abraha ya ɗauko yaki zai zo ya yaki mutanen Makka Allah ya hana shi karasowa shine alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sai yasa lokacin da manzo Allah yayi mafarki gashi yana dawafi da ɗakin Kaaba a lokacin yana birnin Madina saboda tsaban shauƙi na ɗakin Kaaba inda aka haife ki inda ya taki da shi da sahabbansa amma a ce an koro su saboda sun ce rabbun Allah kawai sai yayi mafarki gaki yana dawafi saboda haka ya fada musa sahabbai yace kowa ya shirya amma kar ku dauko makamai miyagun makamai ku dauko na kare kai mutane suka biyo ki da ya zo ainihin zulhulaifa sai ya dauki ihrami ya sanya ihrami tsakanin zulhulaifa da makka a wancan lokaci tafiyan kilomita 400 da wani abu ne amma yanzu 300 ne da wani abu sai ya koma 200 ko da tafai ne haka suka ce saboda makka ta bunƙasa ta yi yawa to madina ita ma ta yi yawa kilomitan ya koma wajen kusan 300 haka me yasa annabi ya sanya ihrami don ya gwada musu ba ya kan mutanen makka zai yi ba saboda ɗakin kaba baya ƙarƙashinta amma yana sha'awa ya zo ya zagaye ɗakin ko kuma a ƙa'ida duk wanda ya zo dole a barki dole a barki maza Allah ya kamo hanya suna ta mitin yaya za su yi abinda ba taɓa yi ba in suka barki kan labari ya bazo ya mamaye su menene menene suna ta yi sai da manzo Allah ya zo al-Hudaybiyya al-Hudaybiyya din nan ko bana ma waɗansu malaman Najeriya malaman Najeriya da suka tafi wa'azi wanda aka yi su wa'azi a Nakon, a wajen inda aka yi sulhu Hudaybiya nan aka saukar da su masaukin su. Kun ga da al-Hudaybiya din wani ƙauye ne jeji ne a Makka amma yanzu fa cikin garin Makka ne. A unguwan aka saukar da su Hudaybiya. Maza Allah sai da ya zo Hudaybiya da shi da mutanensa amma ya ce duk wanda ya sha gaban ku ku ce ba yaƙi ne za ku ba in ya yaƙe ku ku yaƙe shi. yana zuwa hudaybiya sai raƙumarsa ta kwanta ya tayar da ita ya juya ta sai ta juyo ta kwanta sai da aka yi haka hasa uku sai sahabai suna ce ai wannan taguwa ta kasa wannan taguwa ta kasa yaya za ta yi haka sai ce ba halinta ba ne ba halinta ba ne abin da ya hana rundunan masu giwaye karasawa makka shine ya tsare ta mala'ikun Allah gaba da haka mazala daga lokacin ya gane cewa umuran sannan ba zai yi ba don Allah ya gwada masa alama yasa kai ma kana da basira sai Allah ya gwada maka wadansu alama ko budi ne za ga abu kafin kai sai kai mafarkin sa in kai mummuna ka tashi kai ta salat kai ta addu'a eh in kuma kai mai kyau to kaga nan ma sai kai ta addu'a Allah ya tabbatar maka amma akwai mutanen da kafin abu ya same su wallahi suka yi mafarki ko ba waliyai bane kawai Allah ne ya ga dama ya gwada musu haka ana samun su in ya ga mai kyau to zai ga mai kyau din in ya ga mummuna to mummuna ne zai zo yasa aka ce tun da wuri Allah ya gwada maka wata kofa in ka ga mummuna sai ka yi addu'a don kai dace sai abin ya zo da sauki kuma Allah ya kashe abin tunda ya mahalla kuma ya sha uwa yusbit wa indahu ummul kitab ina fata an gani to mu dawo kan hudaybiya to tunda raƙuma ta kwanta annabi ya ce to suka ce to yanzu ya za a yi ce ai sai dai a hakura sai dai a hakura babu maganan karasawa makka a shiga makka ba zai yi ba to sai waɗansu kaje suna ta guna gudi da abin da ya ce to ai ya ce ba fa zai yi ba a shiga ba amma akwai masu guna guni wani ya zo aka samu umar ɗan kasa ya ce wai ya ce kai ba annabi ba ne ya ce annabi kai ba wahayi yake saukar maka ba ya ce wahayi yake saukar mutanen nan ba kafirai ba ne ya ce kafirai ne mu ba akan gaskiya muke ba ce akan gaskiya muke wai me yasa ba za mu murkushe su ba sai ce to Allah bai bani izini ba eh tunda Allah bai bashi izini ba dole a haƙura to aka haƙura shine yake ce musu yace tunda raƙuman nan ta kwanta ba za mu iya karasawa ba to duk abin da suka tambaye ni na yarjejeniya zan yadda domin saboda me yadda na ɗebo runduna muka zo Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu saboda haka a ɓoye annabi ya ci nasara ƙwarai da gaske ya ci nasara shi ne aka yi ta turo mutane sai da aka turo mutum sun kai hudu a ƙarshe sai aka turo su haye shine annabi ya tambayawa aka turo aka ce suhail ya ce to al'amarin zai yi sauki saboda suhail daga sauki ne eh amma baka da lafiya sai wani yazo yana ta sallama ka ce aje a duba aka je aka duba wane ne ku je ku ce masa danja ne yazo wajen sa misali muke baka da lafiya kana kwace sai aka ce wani danja ne zo kai kana jin danjan da kake ji ne kace subhanallah danja kuma sai ka ce danja ne zo ne ce subhanallah wato kaga daga sunan su ka fahimci akwai matsala to ana samun haka eh daga jin wani abu sai ka gane akwai to wannan kenan za mu samu karin bayani nan gaba na'am don haka da su jurhamawa ya kasance sun kauce ma hanya sai Allah ya jarabe su sai kasance masu zuwa ɗakin Allah da aka ce wa amnan din nan to ba su da aminci mutum sai ya zo da kayansa mai kyau su kwace ai ko a ƙasar nan an yi sarakuna haka wallahi akwai 'ya'yan sarakunan da ba sa hawa doki saboda tsabin mulkin iyayensu dan adam suke hawa da bulala suna dukansa nan samu katon da ya ƙoki sosai sai su ɗale bayanka ai ta dukanka saboda tsaban zalunci amma yanzu ina suke ina suke akwai masaraken da yake zaune in ka zo ka wuce da takalmi zai sa a kore ka da garin ka bar garin kenan ka wuce gabansa da takalmi sai aka waye gari ubansa ma za a taka kansa da takalmi a wuce to dama haka duniya take in ka ɗauki zalunci to za ka daɗe ba kai labari ba ko kuma ga ka kana nan amma ba ka jin daɗi yanzu ko a najeriya wanda suke sake kuɗaɗe biliyoyi kana ganin suna jin daɗi ne ai wani baya iya bace sai an masa allura kai ko yanzu duk talaucinka kana kishin gida cikin ka fana kugi saboda yunwa amma ba za ka san lokacin da bacci zai ɗauke ka ba sai bacci ya ɗauke ka to kana zaune a benci a kofan gidanka ba za ka yi zo kai ta gengeni kana wallahi inda kana da kuɗi tsoro za ka yi musamman ma ka je ka kwashe kuɗin lokal gamban ko ka kwashe kuɗin su dama wani yana nan da garatutin sa ya iya yi har paralyze ya kama shi bai samu garatutin sa ba kuma kullun yana faɗa ma ɗansa sai aka samu wani takadarin ɗansa kana ganin ya haɗu da kai kai da shi ya san ba abin da zai faru barinka zai yi wanda ya san ubansu ya mutu yana ce garatutina garatutina ana ce ka ce la ilaha illallah yana bayan ya faɗa ya ce garatutina eh to ka haɗu da wanda ya rike garatutina ai ba za ka bar shi ba to shi yasa zalunci ya baya dorewa musamman ma a makka shine fa zalamul wafidina ilaiha suka zalunci waɗanda suke zuwa makka wa tahallu malal kaaba suka halatta dukiyan kaaba kamar yadda littafan tarihi suka ambata al'amru alladhi kana yujibu al-adananiyye al'amarin da yake sanya adananiya waran su na baci amma ba su da ba su da iko sune zuriyan annabi isma'il ana girmama su saboda abin nan amma ba su da iko sai dai su yi ta ɓacin rai kamar yadda ake samu a yanzu a Najeriya za ga malamai masu wa'azi wanda suke kan kwatantawa suna jin yadda abubuwa suke faruwa da masu hankali ransu ɓaci yake yi amma ba za su iya gyara komai ba ko siyasa ce in ka shige ta shikenan eh kaga yanzu na shiga siyasa ba zan iya zama in karatu saboda na koma ina lissafin miliyoyi to dole in ajiye karatu ko in manta da karatu ba ku ganin lokacin da nake shugabancin musabaka karatu ba yiwuwa a lokacin muna lissafin 50 miliyan naira ko kaza miliyan naira da kaza da kaza da kaza karshe wata rana sai na zo karatu ma sai in ga na rikice na ce kai bari na biyu to wannan ma faɗan wani ɓangare kenan to a ce na zo majalisar jiha ko majalisar tarayya ko ni sai na tare ko gwamna eh Allah sarki akwai gwamnan da ya ce mana baya iya bacci sai an masa allura ce in yaji duk yadda aka yi ko ya kwanta ba zai yi bacci ba sai an masa allura sai ya kwanta da ce malam ka gaya wace wacen da muke yi din nan wallahi kasashen waje wani lokaci da muke tafiya mukan je mu dan kwanta ne mu yi bacci mu dan futa mutum a masa alluran da zai baccin awa goma yawa in anan ne ba zai yi ba saboda tunanin yace kana tashi ma za ka ga kira da manyan mutane yasa na talakawa kama ba dubawa yadda za ka toshe kaza za ka toshe kaza za ka tattoshe kaza abin da dai bai fada mana ba shine yadda za ta tara kuɗi da ai duk ƙarshen ta kenan da mutum zai tara kuɗi saboda duk wanda ya mulki zai so ya tara kuɗi saboda baya son wulakanci daga baya in EFCC suka kama shi a jiya a dan sasanta ya dan sake wani abu a bar masa sauran saboda an baka da kwabo a Najeriya ba za a girmama ka ba riga an dauki wannan Allah kare mu na wa yusiru hafizatahu kuma yana tayar da hankulansu walamma nazala kuza'a bi marri zahran ana cikin haka sai kabilan ainihin kuza'a su ma larabawa ne sai suka dawo marru zahran suka zauna a wajen ina ne marru zahran yana tsakanin makka da madina lokacin da annabi ya ɗauko niyyan zai zo makka ya ɗauko ihrami yana zuwa marar zaharan sai aka samu wani sai ya ce a ya ce bari ba ka kyautan abin farauta na a can bayan mun karanta duk mutumin da ya sanya ihrami sai ya hadu da ɗan farauta sai ya ba shi kyautan naman farauta wanda ya farauto ba a dalilinsu ba ya halatta ya karbai amma da ya ga masu fararen kaya saboda sun ɗauko ihrami sai ya ce bari in je in farauto zomo ko gada in ba su a matsayin guziri da abinci to bai halatta su ci ba kamar yadda aka haramta musu farauta haka aka haramta a yi farauta a dalilin ina fata an gane wannan yana daga cikin dokokin ihrami shine marru zahara da da jeji ne amma yanzu akwai mutane a wajen wara'at nufur al-adananiyin min al-jarahima kuma su banu kuza'a da suka zo larabawan da suka zauna a marar zahran sai suka ga larabawan makka adananiyuna suna kyaman masu mulki na kabilan jurhum a lokacin fakamat bi ma'una min butuni adnan sai suka ce to mu taimaka mu juna shi ne suka nemi taimako daga waɗansu kabila na adnanawa wa huwa banu bakar bin abdimana su ne banu bakar bin abdimana fi bin kinana bi muharabati jurhum suka ce mu yaki jurhum babu yadda za a yi azzalumai a fasu a makka ba zai yi ba ku taimaka mana hatta ajilatum an makka ƙarshe sai suka kori jurhum daga makka ku duba ku gani tun zamanin annabi isma'il suke amma saboda zalunci aka zo aka kore su da gari wanda aka bar su yan burgudi ne kawai wa tawallat ala hukmiha banu kuza'a da suka nemi taimakon banu bakar adnaniyan da suke cikin garin makka da yake sun fi karfin su sai kuma suka sake mamaye su eh ai abin da yake faruwa a yanzu kusan abin da ya faru a dadi ba wani lokaci yana alliance ba eh masu jami'u suna alliance to amma in aka je a karbi ragaman mulkin sai ka ga sai wani da wani za a dauko wanda aka yi alliance da su aka yi yarjejeniya sai ga mata da wannan to abin da ya faru ke saboda haka wa tawallat ala hukumiha suka mamaye mulkin qudaa wato makka fi awasidil qarni thani lil miladi wato a tsakanin karni na biyu na haihuwar annabi isa alaihi salam walamma laja durhum ila jala lokacin kuma da durhumawa su ne masu mulkin makka suka san makka ciki da waje da aka takura su za su bar gari saddu bi ira zamzama sai suka toshe rijiyar zamzam wa darasu mawdi'aha suka lalata alaman wajen wa dafanu fiha iddata ashiya suka bitsine abubuwa da yawa ga su kamar haka qala ibn isaqa ibn isaqa ɗaya daga cikin malaman tarihi yace فخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي yace jagoran jurhumawa amr bin al-haris bin mudad al-jurhumi wato ya fita bi gazalai al-ka'aba da ainihin barewa barewa su ne barewalai guda biyu na ɗakin ka'aba amma na zinare ne sauran da ba zai iya fita da shi ba sai yace a zuba a rijiyar zanzam yace a rufe wato ya ga zai bar gari ba zai bar ma waɗanda za su mamaye gari arziki ba to lamba ta farko mai aka ce haza ghayru mudad al-jurhumi al-akbar allazi mada zikruhu fi qissati isma'il alayhi salam ba kakan ƴaƴan annabi isma'il bane wannan wani ne wani mudad ne daban saboda ana iya samun sunaye masu kama da juna a cikin al'umma za a samu wani a ce masa aminu ne to zai ga wani yaro ma bayan ka sunansa aminu eh wannan usman ne ya ga wani shi ma usman ne to ya za mu yi mu bambanta eh gani sunayen da ba cika samu ba su ne irin kamar gubaya ba mu da yawa goba ka bane eh amma umar to awwal to wane ne akwai wani ma akiru akiru ma ba su da yawa ko da yake muhammadu ne taron muhammadu ne muhammadu akiru muhammadu na goma kenan a gidansu eh asani sani ma kaga da yawa ma muhammad asani to ana samun maimaici da maimaici haka a cikin sunaye bi gazalai alka'aba قال المقودي المقودي yace wa kana al-fursu ada wato farisawa sun kasance tubi ila al-kaaba amwalan suna turowa zuwa ga kaaba dukiyoyi fi sadri zaman wato az-zaman a farkon zamani wa jawahir da abubuwa masu tsada wa karkana sasan bin babik an samu wani sarki sasan bin babik a hada ga zalaini min az-zahab da ya samu barewane guda biyu na zinari sai ce a zuwa ajiye su a dakin kaba domin kun san suwa wancan lokaci sun mai da wajen wajen girmamawa ne to bari a sa abu mai tsada kowa ya zo ya gani abin ya bashi sha'awa eh wannan fa tun kafin zuwan musulunci kai realizing yadda dakin kafa yake wanda ba musulmi ba ma yana girmama dakin kun ba domin haka ba da ba yadda za a zo a ce barewan zinare a zo a sa dakin kafa kuma barewan nan na nan duk barawon da ya zo ma yana jin tsoro ya taba to kuma sai masu mulki su sai suka yi zalunci na'am wato gazalai ne min az-zahab wa jawahir da abubuwa masu tsada wa suyufan da takubba wa zahaban kasira da zinare mai yawa wa qadafahu amru fi bi'r zamzama amr da yazo fita sai ce mu dibi na diba wanda ba za mu iya dibawa ba mu jefa a rijiyar zanzan mu toshe وقد ذهب قوم من مصنف الكتب waɗansu daga cikin masu wallafe-wallafe fi tawariki a cikin tarihi wa gairi hamina siya sun tafi akan cewa anna zalika kana li jurhum dina kana fi makka wannan mallakan jurhum ne a lokacin da suke shugabancin makka to sai dai kuma yadda maganar take wa jurhum lam takun zati malin jurhum an yi bayanin cewa talauci ya same su saboda kauce wanda suka yi gabarin hanyar Allah sai Allah ya jarrabe su da talauci iri daban-daban wa yudafu zalika ilaiha balle a ce waɗannan duk dinari ɗin nasu ne wa ya tamilu an ya kuna li gairiha ba mamaki na waɗansu ne wallahu alamu kun ga cikin tarihi dai mu dai yana ba mu tarihi ne ana son a gwada mana abin da suka yi na abu mai muni kun ga suka toshe rijiyar zanzan ba wanda ya sai zauna maka wa bi hajari ar-rukn al-aswad suka dauki dutsen nan bakin dutse black stone fa dafana huma fi bi'ri zamzama suka fitne su a abin na cikin rijiyar zamzam har da black stone wan talaka huwa wa man ma'ahu min julhumin ila al-yaman shi da sauran mutanensa suka kama hanya suka gudu zuwa kasan yana wa hazanu ala ma faraqu min amri makka amma fa sun yi bakin ciki bisa abinda suka rabu da shi na mulkin makka hazanan shadidan wato wa mulkiha da ainihin mulkin ta hazanan shadidan wato bakin ciki mai tsanani wa fi zalika qala amru akan wannan ne ma shi ma jagora da ya je bayan sun dan yi tafiya yayi tunani sai ya ce ka allam yakun bainal hajuni ila safa أنيس ولم يثمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا شروف الليالي والجدود الأواخر يا فلي ولن سو أبيات وند أكا حدثي saboda in suka fade shi da yawa mai yawa ba za a yi rike ba din ya faɗi darasi ne ya ce ka allam ya kumbainal hajuni ila safa ya zo zai fita ya ce ka ya ce kamar tsakanin alhajun filin alhajun da ainihin dutsen safa da yake dab da ɗakin kaba ya ce kaman ba a taɓa yin anisun wani mutum da ya zauna wajen ba walam yasmur bi makka ta samiru ya ce babu wani mai hiran da ya taɓa hira a makka duk lokacin da suka tashi fita kawai suka ga waje wayan babu kowa ko ɗayansu babu saboda lokacin da iyayensu na cancan suka zo shekara wajen nawa kusan ɗaruruwa ga shi yau kuma za su bar wajen ya ce bala ya ce ba haka ba ne na hannukunna ahlaha da ce mu ne mutanen maka fa abada na surufun layari jujjuyawan darare yau da gobe sai ya lalata mu ya tarwaza mu to amma malamai nakaji suka ce wayo yayi ya bakon ya faɗi laifinsu duk laifinsu ya sa ba mamakin ka aikata wani laifi tana da wata ni'ima in ka aikata wani laifi Allah yana yi kwace ni'ima eh ba ma bi ni'mati rabbika fahaddith fahaddith din nan aka ce kai aikin Allah ba wai kai ta fada kana alfahari ba amma in ka saba ma Allah ya maka wata ni'ima yana yi kwace ba ka samu shugabanci sai ka zama dan dan tasha kafin shugabancin kuma kana dab da kamaraman eh akwai wani karatun da na yi wani ya bugo mini ya ce to idan ya ji karatu da su ake yi da ce da yana majalisun mu a gaba-gaba yake dama yi wannan babu kama suna yi ba a kama suna yanka kama suna kuma ya zama cin mutunci kenan da ce to amma Allah ya ta mala yanzu mun yi nesa gaskiya wallahi babu lokaci kullum abin nan ya ce amma shi ya fara tunani abinda zai fara yi shine masu daukan abin nan din nan to kawai zai dauki nauyin saya musu data na ce to in ka je lahira za ka dan samu sauki kuma haka ne in baka da komai ne ka zo kana zaune wajen karatu don da ka samu hidima ko ba ruwanka da karatu sai Allah ya sake jarraba in ka sake dawowa zero to fa zai yi wahala kuma ka sake komawa cikin nima sallama zalat ni'matun an qaumin fa'adat alaihim yana da wahala to shi yasa dole akwai takatsantsan to kaga maimakon ya fali haka sai yace surukul layali wai jujjuyawan yau da gobe ne ko da yake yace wal jududu yace da rabo na jin dadi da suka samu wa al awatir kai al awatir abubuwa na tuntube amma dai aka ce surukul layali wal jududu wal awatir to in ya kawo wal awatir zai saba maka'idan maka'idan me ka'idodin waƙoƙi na larabawa wato ya koyi wa a cikin lugar larabci duk waƙan da kuka ga larabawa sun yi yana da ma'auninsa yana da ma'auninsa haka kawai Allah ya ba su basiran cewa hatta waƙa suna auna shi eh قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى وكما بسقط اللوى بين الهجون والدمحل مثالي تو zai zai ce maka fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'il mafa'ilun ko mafa'ilun ko mafa'il haka dai wanda suke da ilimin abin su sun sani duk wanda suka yi haya islamic na da ana koya musu shi yasa za ga waɗansu wani haya islamic kawai ya ko diploma in ya zauna in ya zauna sai ya rubuta waƙoƙi da larabci wanda larabci ba ba za su iya ba saboda me saboda Allah ya baki basirar haka da kware eh daga ciki kuma har da malaman Najeriya saboda duk wanda ya karatun zaure irin na da akwai waƙoƙin da zaka haddace in ka haddace ka fara shikenan ni ma da hannu Hausa yana rubutawa na fara wani malami ya kwabe ni da za a je a binciko takarduna manuscript dina na shekaru talatin da suka wuce da kwai ɗan waƙoƙin da muka duk da kasancewa ba ruwan mu da ka'ida saboda abinda muka haddace sai mu kwaikwaya dama haka ke abinda ka haddace sai ka kwaikwaya wannan shine al'auzan ko auzanu shi'ir al'arabi wazuna na shi'irin larabci ana kiransa arut ake kiransa ilimi ne wanda yake da wahala amma wanda Allah ya hore musu su suna abin nan to don haka wannan mun kawo al'awafir wato dalilin da ya sa na kawo al'awafir akwai wal'awafir ne al'awafir shi ne tuntuɓe wai tuntuɓe suka yi mene ne jam'in tuntuɓe eh barin tambayi gudurawa mene ne jam'in al'awafir don guda tuntuɓe guda ɗaya shi ne asara to al'awafir jam'i ne na tuntuɓe tuntube-tuntube ko tuntube yawon gine to yana so ya faɗa maimakon akwai wa sai ya cire wa din don saboda in ya bar wa din zai bata masa wazani wannan shine kawai darin bayani to anan gaba anan kasa ya faɗa ya ce wal judud jam wal jad wa huwa al haq na'am eh ina so mu samu matsaya ne wa yuqaddaru zamanin isma'il alaihi salam ana kaddar zamanin annabi Ismail wato daga lokacin da ya karbi jagorancin makka zuwa wannan lokaci na ainihin durhumawa har zuwa adnaniyawa bi 20 karnan qabla al-milad ana ganin fa karni 20 ne kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam kaga shekara nawa shekara wajen 2000 da wani abu وتكون إقامة جرهم في مكة واحدا وعشرين قرنا تقريبا saboda haka zaman jurhum wato karni 21 ne tunda su jurhum sun zo makka sun zauna tun kafin annabi isma'il ya yi wayo tunda ayi yan su ma ya aura aka samu adinani yuna aka samu sabuwar zuriya da gare su wa hukumuhum ala makka zuha 20 karna wannan ya gwada mulkin su a makka wajen karni 20 kenan wa sabaddat qudaa bi amri makka duna bani bakar saboda haka ku za'a da suka zo suka nemi taimakon bani baka daga cikin adnaniyina zuriyar annabi isma'il aka yaƙi jurhum aka kore su daga birnin makka to su ku za'a din kuma sai suka rike mulkin makka su yasu illa annahu kana ila qaba'ila mudar wato talata khilal sai dai da al'amari yake ko salatu khilal sun bar abubuwa guda uku wa kabilan mudar sune adnaniyuna waɗanne ne abubuwa guda uku muhimmai a ɓangaren abin da ya shafi ibada shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته